الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da arzikin hallara wannan majalisi mai albarka da muke karatu a cikin littafin kitabu tauhid allazi huwa haqqullahi alal abid littafi wallafar ash-shaykh al-allama imamu ahli sunnati wal jamaa muhammad ibn abdul wahhab at-tamimi alayhi rahmatullah karatun da muke gabatarwa a wannan masallaci na tunawa da malaminmu na sunna ash-shaykh muhammad kabir ahmad azari Allah ya ji kansa da rahama masallacin da yake nan bakin tashar yankari a cikin garin azare karamar hukumar katagum jihar bauchi najeriya yau muna yammaci na 26 ga watan 6 ko da 5 da 6 ko ga watan zulka'ada alif da 447 wanda kuma ya dace da goma sha hudu ga watan mayu miladiya shekara 2000 da shekara ashirin da shida. Muna karatu a babi na ashirin babu ma ja a annal guluwa fi kuburin salihin yusayyiruha authanan tu'badu min dunillah babin da yake magana akan cewa wuce gona da iri da azarbabi akan kaburburan salihan bayi har yakan mayar da waɗannan kaburbura su zama gumaka da ake bauta kuma bayan Allah. Karkashin wannan babi mun karanta a hadisin da malam ya kawo shi cikin daga cikin muwatsa wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bal ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid ya Allah karka sanya kabari na ya zama wani gunki da ake bautawa fushin Allah ya tsananta akan mutanen da suka riƙe kabarburan annabawansu masallatai wato wuraren wurin ibada sannan muka karanta hadisin da malam ya kawo shi daga mujahid cikin fassarar afara'aitu mullata wal uzza wa manata thalithata al ukhra kana qala kana yaluttu lahum musawiq allata wani bawan Allah ne wanda yake dama wa alhazai a wato cikui gari da zuma ba mata sai ya mutu fa aka fi ala kabarihi suka dukufa akan kabarinsa da girmamawa da nau'uka na bauta waka za ƙala abul jauza hakan nan kuma abul jauza aus bin abdullahi raba'i daga abdullahi dan abbas shi ma ce kana ya luttu sawika lil hajji shi lata ɗin nan wani mutum ne wanda yake dama cikui wa alhazai sai suka dukufa akan kabarinsa don girmamawa a sannan malam ya kama na hadisin abdullahi dan abbas radiyallahu ta'ala anhu ma kala la'ana rasulullah sallama za'iratul kuburi wal mutakhirina alaiha al masajid wa suruj annabi sallallahu alaihi wa sallama ya la'anci mata masu ziyartar makabarta hakan nan ya la'anci mutane masu mai da kaburbura masallatai wurin bauta da kuma masu rikan fitilu na girmamawa a kaburbura waɗannan su ne nusus da muka karanta a zamanmu da ya gabata wancan sati wanda abin da ya rage shine masail mas'alar mu ta farko al'ula tafsirul ausan mun ji fassarar abin da ake nufi da gunki wato abin da ake nufi da gunki ba shine sassaƙe ko wani gini ko wani hoto kaɗai ba duk wani abin da ake bautawa wanda ba Allah ba shi ake cewa gunki tunda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kar ku mayar da kabari na gunki ga kabarinsa ai ba sassaƙe ba ne ba mutum-mutumi ba ne sannan shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallama ba mutum-mutumi ba ne ba sassaƙe ba ne amma me yasa ya ce kar ku mayar da kabari na gunki saboda idan an dukufa akan kabarin ana bauta ana roƙo da bukata ana neman tsari ana addu'a ana neman sa'a sannan kuma ana yi wa kabarin wata gaɗuma da wata hidima ta bauta to an mayar da shi gunki kenan kenan duk abin da za a bauta wanda ba Allah ba to an mayar da wannan abun gunki ba sai sassaƙe ko kuma ko kuma wato abinan mutum mutumi ba to da wannan ne al'umma ya kamata ta samu wayewa daga yaudara da ‘yan bidi'a suke mata. Yayin da ‘yan bidi'a suke karanta Alƙur'ani suna fassarawa, duk yadda aka yi maganar bautar wani Allah, duk yadda aka yi maganar wato wani abin bauta wadda ba Allah ba, ko kishiya wa Allah, sai su dinga mai da ƙwaƙwalan mutane zuwa ga gumaka. sai su ce gunki ko dodo saboda su ɗauke tunanin mutane daga abin da suke yi na bautar mutane da bautar kaburbura sai su ce gunki sai su ce dodo sai ma waɗanda ba su da ilimi sai su ɗauka cewa kaɗai Allah yana faɗa ne da gunki kaɗai Allah yana faɗa ne da dodo amma idan wani malami ne aka allantar da shi kenan Allah baya faɗa da haka idan wani salihi ne ko wani waliyi aka allantar da shi aka bashi hakkokin Allah kenan Allah baya fushi da haka don haka sai su gina abin da suka saba ginawa na ɓarnarsu ta bid'a akan bautar kaburbura da bautar salihan bayi da waliyai saboda ba su bar tunanin mutane ya shiga har wannan fagen ba to wannan yaudara ce a wajen Allah madaukakin sarki duk abin da aka bautawa in dai ba shi bane to gunki ne shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yaki duk wani abin da ake bautawa wanda ba Allah ba har sai da ya kai ga yace shi ma kabarinsa kar a mayar masa shi gunki domin idan an bautawa kabarinsa to ya zama an bauta wa wani Allah. Tunda ko aka bauta wa wani Allah to ko da kabarinsa ne kenan an mai da kabarinsa gunki. Da Allah ya sa kabarinsa ba zai zama gunki ba, sai Allah ya anshi addu'arsa, kuma dama shi addu'arsa ba ta faɗuwa banza. Sai ya anshi addu'arsa sai ya ba da kariya wa kabarinsa, kabarinsa bai taɓa zama wurin bautawa. to hakan nan waɗanda ya rena ya musu tarbiyya sahabbansa haka su ma suka rayu akan yakar dukkan wata bautar da ba ta Allah ba kuma suka yi ƙoƙarin kakkaɓe tunanin mutane daga tsarkake duk abin da ba Allah ne ya tsarkake shi ba daga wato makala albarka ga dukkanin abin da ba nassi ne makala masa albarka ba jingina falala ga dukkanin abin da ba Allah ne da manzansa suka jingina masa falala ba a fahimci wannan takadisul amakin wal azminati wal ashkhas amrun amrun abinan abinan e e e e, e diniyun shar'iyyun wato tsarkake gurare da tsarkake zamunna da kuma tsarkake mutane al'amari ne da yake kuma zuwa ga addini da shari'a al'amari ne tauƙifi ba ka da ikon ka tsarkake wani zamani ka ce wannan zamanin yana da albarka ko yana da falala sai idan Allah da manzansa ne suka tsarkake shi ba ka da ikon ka tsarkake wani guri ka ce wannan gurin yana da albarka yana da falala zamani kamar ranar maulidi sha biyu ga wata rabiul awwal ba ka da ikon ka ware wannan ranar da wata falala ko wata albarka ta daban daga sauran ranaku idan ba shari'a ce ta ware ba ai shari'a ta ware ranar arafa ta ware ranar tasu'a ranar ashura shari'a ta ware wasu ranaku da wata falala ta musamman to ita ma sha biyu ga watan rabi'ul awwal sai a kawo shari'ar da ta ware ta ta ba ta albarka ta daban ko wata falala ta daban ba mu ne za mu kirkirawa wannan ranar ba shari'a ce za ta sanya saboda sanin falala ko sanin albarka yana ga Allah domin idan an ce falala ko albarka Allah ne ya tanadi zai ba da wani abu mai gwabi to waye zanta da shi in ba shi ne ya faɗa ba ba mu da iko ba mu da lasisi waye zanta da Allah cewa Allah zai ba da wata falala zai ba da wani sakamako mai gwabi zai ba da wata martaba ta musamman a kan ranar sha biyu ga watan rabi'ul awwal sannan haka ba ka ware waje da kashin kanka ko ‘yan garinku ko malamanku su ware wani waje su bashi wata falala wata daraja ta musamman ba tare da shari'a ce ta bayar ba kamar mu anan yadda aka ware hubbaran shehu ake turub-turub na ababen hawa ana tafiya. Kaga keɓance wannan waje da sunan wani waje ne da ake samo falala ko albarka, ba tare da wani dalili na shari'a ba barna ce, ba a yi. To hakan nan ba a keɓe wani mutum rayayye ko matacce, a jingina masa wata albarka ta musamman. ko wata falla ta musamman wadda Allah maɗaukakin sarki bai saukar da dalili a kanta ba. So tsarkake zamani da tsarkake gurare da tsarkake mutane al'amari ne tauƙifi al'amari ne da yana ga Allah da manzansa. Ina fata an fahimci wannan. Zan ɗan ba mu wasu isoshi biyu ko uku da suka faru duka a zamanin Sayyidina Umar. Wannan na farko a zamanin Sayyidina Umar ya sa an yanke bishiya, bishiyar da Alƙur'ani ya ambace ta, wacce aka yi mubaya'a wa ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallama a ƙarƙashinta, wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة حقيقة الله يا يرجع da waɗannan muminan lokacin da suke maka mubaya'a a ƙarƙashin wannan bishiyar sai gashi wannan bishiyar a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an fara samun matafiya mutanen ƙauye an fara samun suna ratsewa ta wannan bishiya suna sallah a wajen suna ɗaukan sa'a a wajen a lokacin khalifancin sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu yasa aka je aka cimbuke bishiyar aka cire ta yace ai ice ne babu wani dalili da ya mayar da wannan bishiyar gurin bauta kar ku je ku ja mana fitina don haka Umar ya tumbuke ta haka ake yaƙar haka ake shirka da gaske ake yi kissa ta biyu ita ma ta faru ne da sayyidina Umar da tawagarsa wata rana suna tafiya tsakanin Makka da Madina an yi sallar asuba an gidar sayyidina Umar sai ya ga mutane suna ta tafiya wani wuri ana ta tafiya wani wuri ana ta tafiya wasu kuma suna dawowa wasu kuma suna tafiya da ya hangi zirga-zirga ta yi yawa sai ce ha ni can kan me yake faruwa ne sai aka ce masa ayya amiral muminina ta can waje kaza akwai wani waje da annabi sallallahu alaihi wasallama ya taba tsayawa ya yi sallah kan hanyarsa ta zuwa makka to wannan wajen sai aka gina masallaci shine ake zuwa ake ɗiban albarka ake sallah a wajen sai jina umar ya ce lalle kun kusa ku halaka abin da ya halakar da yahudu da nasara kuma ya kusa ya ciku ya ce wanda sallah ta riske shi a wajen akan hanyarsa ta wucewa ko tafiya ko dawowa lokacin sallah ya yi sai ya tsaya ya yi sallah duk wanda kuma ba sallah ce ta riske shi ba dokar ku ja mana fitina to kaga guri ne fa da aka yi shi masallaci ba kabari ne a wajen ba ba wani gunki ne a wajen ba ba wata itaciya ce a wajen ba kawai mai da masallacin da wata manufa ta daban umar ya yaka saboda in har za a bari masallacin a riƙe shi wani guri na musamman to za a zo nan gaba ana ɗaure kaya don a tafi wajen za a zo nan gaba ana tattaki na musamman don a je wajen a yi sallah kuma Allah bai yi umarni ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi umarni ba cewa wajen yana da wata falala ta musamman ta yin sallah. Jama'a an gane? Da haka Umar sai da ya ja musu kunne ya musu kashedi. Kar ku naɗa wa waje darajar da Allah bai naɗa masa ba. Kar ku naɗa wa wani wata falalar da Allah bai naɗa masa ba. Masallaci ne irin yadda nagarinku yake. masallaci ne irin yadda wani masallacin da ba shi ba yake ba shi da bambanci balle ka nufe shi amma masallacin makka da yake da bambanci ai ana nufansa gashi ana ta tafiya da ke shi ɗin Allah maɗaukakin sarki ya bambanta shi masallacin madina da yake da bambanci ai shi ma ana tafiya wajensa to hakan haka masallacin Quba da yake da bambanci ai a cikin garin Madina akan tashi takanas don aje masallacin Quba ai raka'a biyu kacal me yasa saboda shari'a ta tabbatar da akwai falala ta musamman ba ta irin sauran masallatayya ba a wajen sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya sunnanta ya tashi ya je shi don ya je ya samu wannan falalar duk ranar asabat suka ce annabi alaihi salatu wassalam ko akan abun hawa ko a kafa zai tafi masallacin kuba ya je ya yi raka a biyu ya dawo ai kaga ya nuna shi to amma in ba haka ba babu wani masallaci in ka ɗebe guda hudun nan da na makka da na madina da na kudus su waɗannan guda ukun daga wata uwa duniya ana iya tafiya gare su don ziyara sai na hudunsu na uba shi kuma daga cikin garin madina ba daga wata uwa duniya ba daga cikin garin madina ana tafiya masallacin uba domin a samu falalarsa waɗannan masallatayyan guda hudu su ne kaɗai ake nufinsu a tsallake masallatayya zama su ake nufi a je don falalarsu in ba haka ba sauran masallatayya dukka ɗaya suke dukka ɗaya suke in kaga masallaci ya fi masallaci sai dai da kyan sallar masu masallacin in aka ce wannan masallacin masallacin ahlus sunna ne wancan masallacin na bid'a ne to na sunna yafi na bid'a saboda aqida in aka ce wannan masallacin limaminsa yafi inganta sallah wancan masallacin limaminsa baya inganta sallah wannan masallacin limaminsa yafi iya karanta alqur'ani wancan masallacin limaminsa barna ta yawaita a karatunsa na alqur'ani to wannan fifiko ne amma fifiko ne da masallatan ba da ginin masallacin ba. Wani masallaci bai fi wani masallaci ba da gini. Da haka Umar ya yaƙi wannan fahimta tasu. Na uku shi ma ya faru da Umar ne, radiyallahu ta'ala anhu. Abul Aliya tabi'i shahararre alaihi rahmatullah yake ba da labari lokacin da aka buɗe ƙasar tustara ko garin tustara a lokacin sayyidina umar abul aliya ya ce mun je an buɗe tustara sai muka samu karagar sarki sai muka tadda wani gado da gawa a kwance akan gadon da littafi ajiye ta kan gawar daidai kan gawar da littafi a ajiye muka ɗauki littafi muka kaiwa amirul muminina sai jina umar ya duba yare ba larabci ba ne ba sai ya kira ka'ab ibn malik ya ce ka'abu ka je ka littafin nan ka juye mun shi zuwa larabci ka'abu ya juye littafi zuwa larabci sai gashi abinda littafi ya kunsa labarai ne na ku zuwan ku wannan al'ummar da kuma wasu abubuwa da za su faru a nan gaba sai aka ce da shi to shi wannan wadda kuka samu a kan gadon ya kuka da shi sai ya ce kabari muka tona guda goma sha uku da rana sai da daddare muka cicciɓe shi muka je muka zaɓi ɗaya daga cikin goma sha ukun nan muka binne shi muka binne sauran ramukan muka shafe wajen ya ce saboda mutanen garin ko mutanen ƙauyuka kar su gano yaya aka yi da wannan gawa su tone su je su ci gaba da abin da suke ah to dama me suke yi yace abin da suke yi idan idan an jarrabe su da fari babu ruwan sama sai su ɗauko wannan gadon wannan gawar akan gado sai su fito da ita sai su roƙi ruwa da wannan gawar sai a yi musu ruwa kaga masifa ta samu me yasa ba a daina bokanci saboda wasifa me yasa ba a daina duba saboda wasifa me yasa ba a barin bugun kasa saboda masifa jarrabawa jarrabawa in Allah ta shi jarrabar bawa to sai ya samu kansa a cikin irin wannan masifa in suka roki ruwa da shi sai a ruwa kaga ba ranar bari ke don haka idan suka san yadda aka binne shi za su tone su koma su ci gaba da abin da suke me suke yi roƙon ruwa suke da shi kuma sai a yi musu ruwa wane ne wannan ɗin ne kam sai ya ce wani ne ana ce da shi daniyala wani bawan Allah ne aka yi ana ce da shi daniyala cikin annabawa kenan kana ganin ya shekara nawa a haka akan wannan gadon ya ce bincike ya nuna mana ya shekara ɗari uku ɗari uku kuma bai riɓe ba bai canza ba yace ba abin da ya canza a jikinsa in banda wasu gasu wasu wani gashi ta ƙeyarsa da ya lalace shine kadai abin da muka gani a jikinsa wadda za a ce ya canza sayyidina Umar shine ya bada umarni aka da aka rusa garin aka dauke gawar aka je aka batar da ita littafin aka mayar da shi larabci shi ma aka batar da shi saboda sun dauki wannan gawa sun allantar da ita suna neman sa'a da ita To, ire-iren waɗannan abubuwa su ake guje mana. Duk abin da muka ɗauka ko guri ne, kamar wancan masallaci da aka yi misali, ko kuma waccan bishiya da aka yi misali, ko mutum kamar wannan gawa da aka yi misali. ko kuma yadda annabi sallama yake cewa kar ku mai da kabari na gunki to duk yadda mutane suka riki wani abu suka dukufa suna bauta to wannan abin ya zama gunki sawa'un mutum ne ko itace ko dutse ko mutum mutumi rayayye ne ko macacce ya zama gunki sun mayar da shi gunki malam ya kuma cewa ya bata ko me na biyu yawwa tafsirul ibada na biyu tafsirul ibada mun ji fassarar ibada me ake nufi da ibada wasu suna takura manar ibada wasu ma sun ɗauka sallah ce kadai ibada ko kuma sujjada sujjadar ma a ajiye goshi a ƙasa shine kadai ibada alhalin ibada ma'anarta tana da faɗi wannan karatun ya gwada mana cewa ibada ma'anar tana da faɗi da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kar ku mayar da kabari na gunki ana bauta masa sai zo sai yake cewa fushin Allah ya tabbata akan mutanen da suka riki kaburburan annabawansu masallatai mana daga cikin ma'anar bauta shine maida kabari wajen sallah maida kabari wajen sallah ba kuma fa kabarin za a bautawa ba ba wai kabarin za a yi wa sallar ba amma yadda kabarin wajen da za a rika bauta wa Allah to bautar kabarin ne. Bautar kabarin. Jama'a an gane, sawa'un kabarin ne ya riga ko kuma masallacin ne ya riga kabarin. Shi sa za ga wasu ‘yan bidi'a idan wani waliyinsu ya mutu ko saliyinsu ya mutu sai su ɗauki gawar sai su kai masallaci. sai su binne a masallaci. To, mayar da kabari wajen sallah ko sanya kabari a wajen sallah to bauta kabari. Tare da cewa sallar ake yi Allah ake wa sallar ko? To bautar kabari ne. A fahimci wannan? so idan kun ga mutane sun ɗauki gawa sun kai masallaci sun binne to ku sani cewa ga hanyar da suka dosa ba hanyar kuɗe ba ‘yan bautar kabari ne sannan haka mun karanta a wannan darasin cewa mutanen makka sun dukufa a kan kabarin wani da ake ce da shi latu ko lata sun dukufa akan kabarinsa sai aka ce akafu sun dukufa ba a ce sallah suke ba in an ce dukufa ba sai sallah ba addu'a da neman sa'a dukufa ce addu'a da neman sa'a dukufa ce zuwa durkuso kan wannan kabari na girmamawa dukufa ne yin sallah a wajen dukufa ne lazimtan wajen mutum ya mai da wajen wajen zamansa saboda girman wannan kabari dukufa ne duk abin da zai sa mutum ya lazimci wannan kabari wannan waje to dukufa ne ita kuma dukufar bauta ce bauta ce shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam mun karanta da ku yace kar ku mayar da kabari na wajen zurga zurga saboda zurga zurgar dukufa ce la taj'alu qabri idan kar ku sanya kabari na zama idi idi shine kaiwa da komowa kar ya zama wajen kaiwa da komowa duk wanda ya je kai ziyara kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ziyara irin yadda sunna ta tanadar to ya gama ziyara sai kuma wani karon in ya sake komawa garin Madina sai je ya ziyara Imam Malik Imam Darul Hijra Abu Abdullah alaihi rahmatullah kowa ya san ko rumfu ka rike Maliku yana Madina shi sa ake ce da shi imamu daril hijira shi ne wanda a tarihi ya yi karatu a garinsu karatu ya yi albarka ya zama malamin garinsu malinta ta yi albarka har ya zama malamin duniya ya zama shakundum yau duniyar ilimin musulunci ba ta wadatuwa daga imamu na maliku ba zai taɓa yiwa a musulunci ba maliku ba amma imamu malik suka ce yana nan a garin madina baya zuwa ziyara kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai idan wani uzuri ya fidda shi daga madina ko ya je umra ya dawo ko ya je hajji ya dawo ko ya je wani fatauci ya dawo to shine fa in ya shigo garin to shine zai je ya ziyarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda yanzu ya fita ya dawo amma in zai yi wata goma a madina in dai bai fita ya dawo ba ba zai koma ziyara ba saboda riko da faɗin annabi sallallahu alaihi wasallama kar ku mai da kabari na gunki kar ku mai da kabari na wajen zurga-zurga to haka mai umra idan ya je sai wata umrar haka mai hajji idan ya je sai wani hajjin shikenan sai wani hajjin ko sai wata umarar sai wani shigowan kuma amma wani ya je da asuba ya koma sallar azhar ya koma sallar la'asar, ya koma sallar magriba in zai in yayi isha sai ya biya yi sallama sannan ya wuce haka wasu suka mai da wajen wani a rana sai ya ce maka sau goma yana zuwa kai wani dawafi ma yake idan ya je shi ya fita da yake wajen ziyarar kamar yadda kofar masallacin nan take ne shigen haka idan ka shigo ta nan haka za ka wuce ne ka fita ta nan da haka idan ka shigo a kan hanyarka ta wucewar kamar wannan kafet ɗin ne haka to wajen ziyarar yana nan ta hagu ɗinka da haka za ka yi sallama sai ka fice ta wannan kofar shi kenan ka gangara ke to amma duk da haka wasu sai su dinga ɗawafi idan ya fita sai ya sake zagawa sai ya zagayo ta wajen shiga sai ya sake shiga sai ya sake sai ya sake zagawa kaga asalin abin da aka hana kenan to shi yasa yanzu waɗannan bayin Allah da ake ce musu ake ake ake musu yarfe da wahabiyawa waɗannan shugabannin na sunna suyufu sunna ta kubban sunna suka zo a hankali suna canzawa abin tsari suna canzawa abin tsari yanzu har ya zama ziyara sai ka cika fom eh yanzu an kulle ziyara sai idan ka nema sai ka yi apply idan ka yi apply za a baka rana a baka lokaci idan ka zo kafin ranarka kafin lokacinka ba za ka shiga ba idan ka sake ranarka ta wuce ko lokacinka wuce ba za ka shiga ba sannan an riga da an bar majashi an yi programming ɗinsa a kwamfuta muddin ka ne ma sau ɗaya da bizar kan nan guda ɗaya dama in za ka shigar za ka shigar da bizar ka ne da nan barka ta biza za ka shigar sai a baka idan aka baka to yanzu wannan lambar ta yi aspaya a ziyara da ka bude portal ɗin ma za ka sake nema za ka kai ba zai bude maka ba ka riga ka yi su kuma waɗanda aka ajiye zabaniya wanda aka ajiye a wajen to ba abin da ya dame su ko ka nuna musu izini ko ka juya ko a maka bel kawai to yanzu kun ga a dolan dole a dole da ƙarfi mutum dole haƙura da ziyara guda ɗaya to dama ahalus sunna bai sa aka ba ji ɓarawan tagiya ahalus sunna ya riga ya fahimci karatu ya san ɗayan nan ba zai ƙara nema ba amma yan bidi'a tsinuwa dai tofin alatsi ne da bakaken maganganu suna nan suna yi suna nan suna yi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce aini misali na a gare ku kamar misalin mutumin da ya hura wuta ne sai kwari suka zo suna fadawa fari kuda idan kana jin wuta sai ka ga fara ta za ta fada ayin kana da ikon ka doke ta za ka doke ta ka kuda zo zai fada kana da ikon ka doke shi za ka doke shi ba za ka so haka kawai abu mai rai ya zo shi ya zo ya fada ko ka dangare ya tafi a guje zai zo ya shiga za ka bar shi ba za ka bar shi ba za ka kada shi kare shiga wuta ya ce to misali na da ku kamar misalin wadda ya hura wuta yana ji ne da dabbobi masu ƙoƙarin shiga. Yana kaɗe su yana kore su, su kuma suna dawowa sun ɗauka mai ƙone a ciki. To misalin kenan, wani ya ta gunaguni yana tsinuwa, an hana shi sabo, an hana shi shirka. To duka wannan nau'i ne na bauta. A hadisin ƙarshe na Abdullahi ɗan Abbas, za ku gama yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya da ya la'anci mata masu ziyartar makabarta sai ya hada da masu rikar makabarta masallaci da kuma waɗanda suke kunnawa kabari fitila ashe kunnawa kabari fitila ko kendir ko a falfal ko gas light ko abinan abinan abinan obasanjo ya gaza ko mecece duk wata nau'in fitila da za a kunna wa kabari in dai don girmama wannan kabarin ne bauta ce bauta ce to shi yasa anan malam yace tafsirul ibada karatun ya fassara mana me ake nufi da ibada kar mu zama gidadawa mu takura fahimtar mu akan ibada nan ma yan bid'a su zo su ta bacar da mu suna wautar da mu su ce ai in ba sujjada aka yi ba sujjadar ma in ba goshi da hanci da hannaye da kafa aka ajiye a ƙasa ba to ba ibada bace ba su ɗauki hankalinmu bayan sun hana mu gane me ake nufi da gunki sannan su zo su hana mu gane me ake nufi da ibada sai su kawo mana waliyai a wajensu da salihai a matsayin alloli abin bauta su ce ba su ne kishiyoyin Allah ba sannan kuma sai su dinga kiransu da bukata suna neman tsari a wajensu suna neman ɗoki suna istigasa da su suna ce mana wannan ba shine bauta ba alhalin dukka wannan yana cikin abin da ake cewa bauta to sai mun gane wannan kafin tauhidinmu ya zama ya yi ƙwari an gane ko? jama'a wannan shine karatun tauhidin gane wannan da fahimtar wannan shine tauhidin Allah ka samu gane as-salisa na uku annahu sallallahu alaihi wasallama lam yasta'iz illa bima yukh illa mimma yukhafu wuqu'uhu annabi sallallahu alaihi wasallama bai nemi tsari ba sai daga abin da ake tsoron aukuwarsa da Allah da Annabi sallama yace Allahumma la taj'al qabri wasana ya Allah karka sa kabari na ya zama gunki wannan neman tsari ne kamar kace ne a'udhu bika Allahumma an yuttakhadha qabri wasana ya Allah ina neman tsarinka kada a riki kabarina a matsayin gunki wannan neman tsari to sai malam yace annabi sallallahu alaihi wasallama bai nemi tsari ba sai daga abin da ake jin tsoron aukuwarsa mana akwai yiwuwar zai auku ana jin tsoron kar ya faru shi yasa in ba dan haka ba da ba zai yi addu'ar ba amma tun da ya yi to wani al'amari ne wadda zai iya faruwa don haka ya addu'a ya katse shi ya katse shi don kar ya faru so ba abin mamaki ba ne ba to shi ya sa wannan yana gwada maka cewa za a yi ko ba a kan kabarin annabi ba sallallahu alaihi wasallam za a yi domin da ya ce kar ka sanya kabarina sai Allah ya kare kabarinsa to yana gwada maka cewa abu ne da za a yi amma nasa na kabarinsa ya nemi tsarin Allah Allah ba zai bari a yi ba amma za a yi kuma gashi ana ta yi ana ta yi Allah ya kiyaye arrabi'a mas'ala ta hudu qarnuhu bi hadha ittikhadha quburil anbiya'i masajid annabi sallallahu Alaihi wasallama ya gwama wannan batu da kuma riƙan kaburburan annabawa masallatayya wani batu batun mai da kabarinsa gunki sai ya haɗa shi da batun riƙon kaburburan annabawa masallatai don kasancewa tsohuwar tafiya ce dama can annabawan da suka shuɗe an samu waɗanda aka mayar da kaburburansu gurin bauta. So tsohuwar tafiya ce, wanda yake gwada maka hatsarin al'amarin, sannan kuma ya ƙara wayar maka da kai cewa, waɗancan annabawan da aka mayar da kaburburansu wajen bauta, kasancewarsu annabawa bai halatta aikin ba. Don wai su annabawa ne bai sa wannan aika aikar ta halatta ba, bai sa Allah ya ji yana so batun da annabawansa ne, yana nan a matsayin shirka har ma ka ji yadda annabi salama ya ce, fushin Allah ya tabbata a kan waɗannan mutanen da suka mayar da kaburburan annabawa masallatai. To kaga inda wani abu ne mai sauƙi, to ai tun da kabarin annabi ne to sai Allah ya kau da kai amma shirka a wajen Allah ba al'amari mai sauƙi ba da kowaye aka haɗa shi bai amince ba alkhamisa mas'ala ta biyar zikru shiddatil ghadabi min Allah ambaton tsananin fushi daga Allah wanda yake nuna maka girman al'amarin Allah maɗaukakin sarki baya fushi sai akan al'amarin da zai yi sanadin shiga wuta in ka ji an ce Allah ya yi fushi da aiki kaza to aikin ‘yan wuta ne in ka ji Allah ya yi fushi da mai aikata kaza to ire-irensu ‘yan wuta ne Allah baya fushi sai da abin da zai kai zuwa ga wutar jahannama to ba ka cewa ai kabarin annabi ne ai tun da annabi ne kaza a'a wasu ba sa iya fahimtar wannan yara a daina ɗaukar janibin annabi sallallahu alaihi wasallama ana fakewa da shi ana fusata Allah ba daidai ba ne ba ba ka isa ka yi magana ba in kai magana akan bid'ar maulidi in kai magana akan bid'ar ziyarar kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama duka sai a ce kai makiyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a ce kai makiyin manzo alhalin mutane waɗannan mutane sun kasa fahimtar cewa shi fa wannan addinin na Allah ne shi annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama manzon Allah ne, matsayinsa yana nan na manzon Allah ne shi, za ka fifita shi akan sauran ‘yan uwansa annabawa da manzanni, za ka fifita shi akan dukkanin mala'iku, za ka fifita shi akan duk wata farar hula, amma ba za ka daidaita shi da Allah ba, balle ka fifita shi akan Allah. shi ma bawan Allah ne, Allah aiko shi yayi, manzon Allah ne wajibi a yi masa da'a. Amma idan har ka ɗauke shi fiye da matsayinsa, bayan yana cewa la ta ne kama ataratin nasara na Maryam, kar ku mini irin wannan azarɓaɓi, irin yadda nasara suka yi wa Isa ɗan Maryamu, suka ce Allah ne, suka ce ɗan Allah ne. ya ce karku mun haka innama ana abdullahi wa rasulu ni bawan Allah ne manzon Allah haka manzon Allah sallallahu ya ce kaga kenan duk wanda ya tsallaka da shi boda to shi ma bai yadda ba shi da kansa bai yadda ba a gaban Allah ranar alkiyama idan Allah ya tsiye masu guluwi masu wuce gona da iri annabi sallallahu alaihi wasallama ba zai shiga harkar su ba domin ya ja kunna ya ja kunni yayi tokaciya ya hana zarmewa a hakkinsa sannan ya hana bauta a kabarinsa as-sadisa mas'ala ta shida wa hiya min ahammiha wannan mas'ala ta shida tana daga mafi muhimmancin mas'alolin ma ma'rifatu sifati ibadati allati allati hiya min akbaril awthani ma'arifatu sifati ibadatin lat sanin siffar bautar lat wannan gunkin na lat yaya siffar bauta masa yake mun ji a karatun nan siffar bauta masa shine dukufa da aka yi dukufa kuma na yi bayanin dukufa ba kaɗai sujada ba ne roƙon sa'a roƙon bukata kai dirshan ma kawo haske duk wani abin da girmama kabari ne sunansa dukufa. Don haka idan kana so ka gane me ake nufi da bautar kabari, to ka fahimci abin da ake nufi da masu bautar lata. Masu bautar lata ba wai sallah suka je suke yi a jikin kabarin lata ba, ai sallar ma a lokacin bayinta suke wasu. Ba ma sallah suke ba, mushirikai ne arna ne. amma aka ce suna bautawa lata idan ka ɗauka sai sallah ne kaɗai bauta to kenan duk abin da arne zai yi na girmama wani ba Allah ba ba za a kira shi bauta ba to kar mu takura fahimtar mu akan bauta bauta tana nufin ƙanƙan da kai ƙasƙantar da kai tare da cikar ƙauna da sallamawa abin da mutum ya zaɓa yake bautawa. Shi ne bauta. Don haka mun san irin siffar bautar da ake walata allati hiya min akbaril awsan ai irin bautar da irin bautar da ita ce mafi girma e ita ce bauta mafi girma abinda mala yake nufi kenan ba wai yana nufin wannan bautar ta fi gumaka ba a'a ita ce bauta mafi girma wato bautar gumaka ita ce bauta mafi girma wato allati hiya min akbari min akbari shirki mafi tana daga mafi girman shirka irin wannan bautar ta dukufa akan kabari to kaga wanda kaga suna dukufa akan kabari zaka shaida cewa ba shakka sun shiga halaka domin mafi mafi munin bautar wani Allah kenan dukufa akan kabari as-sabi'a mas'ala ta bakwai ma'rifatu annahu qabru rajulin salih mun fahimci cewa kabarin lata kabari ne na wani salihin bawa da wannan makusa ce inci tara kar mu ɗauka cewa kabarin da aka hana dukufa masa shine kabarin fajiri ko kabarin kafiri a shi ma lata ai mutumin kirki ne ai hidima yake wa alhazai a wancan lokacin a jahiliya su ne zaɓaɓɓun mutane mutanen kirki masu ciyarwa don haka salihi ne amma da aka dukufa akan kabarinsa sai ya zama shirka sai ya zama shirka to yanzu kar a yaudare ka a ce maka ai shi wannan ɗin wali ne ai shi wannan ɗin ai gausi ne ai shi wannan ɗin utubi ne ai ai wannan ɗin khasul khawas ne shi na musamman ne su irinsu ai na musamman a a na musamman Allah shi kadai ne athamina mas'ala ta takwas annahu ismun ismu sahibil qabr wa dhikru ma'na tasmiya a karatun mun ji cewa lata sunan na cikin kabarin sunan mai kabarin ne lata kuma mun ji me yasa ake ce masa lata saboda ya lutu sawiqa lil hajj yana wa alhazai wato damu yana musu kwado na cikui na zuma da da gari da dabino wa zikru ma'anar tasmiya kuma an ambata mana ma'anar da ta sa aka kira shi da lata at-tasi'ah Mas'ala ta tara, la'anatu zawaratil qubur mun ji yadda aka la'anci mata masu yawan zuwa makabarta. Zawarat aka yi zuwa wani hadisi. Zawarat masu yawan ziyartar makabarta. Kenan banda mai zuwa sau ɗaya a shekara, ko sau biyu a shekara ko na mai kama da haka. Amma masu zirga-zirga duk juma'a ko duk asabar kuma mata to a kansu ake la'ana al'ashira mas'ala ta goma la'anuhu man asrajaha yadda manzon sallama ya la'anci man asrajaha wanda ya haska kabari da wani abun haske na girmamawa ya la'anci wanda ya haska kabari da wani abun haske domin girmamawa wannan kuma ina gaba za a manta tambihin da na yi wancan satin ba cewa ba fa ana nufin haska makabarta don masu shiga ko don security ba makabarta da aka sa mata security light ko aka sa mata solar don masu buson dare su samu haske ko masu gadi su samu haske don ganin maɓarnata to irin wani hasken ba shi ne hasken da aka hana ba ana nufin hasken da aka yi wa wani kabari na musamman don girmama wannan kabar to irin wannan hasken shi ma bauta ne shi ma yana cikin ma'anar bautar kabar muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya tsare mana imaninmu ya sanya mu cikin masu tauhidi Allah ta'ala ka tara mu cikin ladan abin da muka yi daidai abin da ne kuskure ubangiji Allah ka gafarta mana baki daya wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah assalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi huda assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan yana cewa ga tambayarsa kamar haka ya matsayin jinkirin yin sallar jana'iza sai lokacin sallar farilla ya kusanto don a kai gawar masallaci don yi wa mamaci sallah to asali manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni da hanzarta kaiwa mamaci abin ne shi annabi alaihi salatu wassalam ya ce idan gawa ce ta gari to ku kai ta zuwa ga alherinta da gaggawa idan kuma gawa ce wacce ba ta gari ba to ku samu ku yage kaya daga jikinku kuma ku huta to wannan shine asali malamai sun tattauna akan wannan matsala da yawa ba a son jinkiri da an mutu ya tabbata an mutu to kawai a kintsa gawa abin ne ta sai dai idan akwai wasu dalilai wanda shari'a ta yadda da su wanda za su sabbaba jinkirin ko bincike akan gawar ko kuma neman hanyoyin binne ta sai an nemi wasu hanyoyi kafin binnewar ta yiwu ko kuma karɓanta a asibiti ba a samu dama ba saboda ba cika sharuɗan karɓa ba ko kuma tsammanin jama'a ta yadda idan an ce za a binne yanzu yanzu to babu jama'ar da ake bukata amma in an jima kaɗan ana ana tsammanin jama'a masu yawa ninkin ba ninkin waɗanda za su sallata yanzu wannan ma abin so ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce babu wani mutum da mutum arba'in za su sallace shi waɗanda ba sa shirka face an karɓi cetonsu a kansa. To kaga za ka so a kan gawarka a samu mutum arba'in wadda ba sa shirka. Za ka so a kan gawar babanka ko mahaifiyarka a samu mutum arba'in da ba sa shirka. Idan jama'a ta taru da yawa a iya tsintan arba'in ɗin. To wani lokaci manufa ta jama'a, to manufa ce rajiha. za ta iya hukunta a yi jinkirin gawa jinkirin da ba mai tsanani ba dalili ya sa an jinkirta binne manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sahabban da suka karbi karatun daga gare shi suka gane suka fahimta kuma suka fi kowa kwatantawa ya rasu litinin amma sai laraba aka binne shi saboda dalili dan da baya da aka iya to haka ne dalili yakan iya sa amma ƙananun dalilai na son zuciya ana jiran mutum ɗaya dukkan abin da ake bukata ya samu gagawa an karɓe ta ba wani bincike a kanta gagawa an wanke ta babu wata matsala kabarinta an tona ga jama'a nan akwai jama'a amma a ce ana jiran wani daga bauchi ko ana jiran wani daga sai ya zo shi daga daga Kano ko sai ya zo shi daga Abuja ko sai ya zo shi daga kaza ko kuma wani lokacin gawa ce a ce sai an ɗauke ta ta mutu a garin musulmai amma sai an ɗauke ta an yi wata uwa duniya da ita an sa ta a jirgi ko sai an sa ta a mota an yi doguwar tafiya kafin a je a binne ta kuma yadda ta mutum duk abin da ake bukata akwai za a samu to wannan duka bukatu ne irin waɗanda don irinsu ne ma aka umarni da a gaggawa in irin waɗannan bukatun zai zama su ma bukatu ne to ba ma'ana cewa a gaggauta kowace gawa ma kenan ba ma'ana ce a gaggauta don haka a takaice dai amsarka shine jinkirta yi wa gawa sallah zuwa lokacin farilla idan akwai maslaha ta samun jama'ar da ake bukata babu laifi an mutu karfe sha ɗaya ko karfe goma an zo an yi wanka an kinsa aka ce a jira zuwa azahar ai ma an ba jira zuwa azahar ɗin ma za a iya laifi a shari'a saboda ba a binne gawa a tsakiyar rana an mutu goma kafin a shirya a kintsa a yi komai a yi wanka a yi waye sha biyu ta kawo kai lokacin da za a yi sallah a tafi makabarta rana tana tsakiya to sai a je a yi binne lokacin da shari'a ta hana ko an mutu karfe biyar kafin a kintsa a yi waye lokacin rana ta kusa faduwa a zo ana tafiya makabarta rana tana faduwa ana buso wanda Allah ya hana aka ce a bari sai bayan magariba bayan magariba kuma aka ga tsakanin magariba da isha lokacin bai da yawan da za a je a yi musu a makabarta makabartar irin ta mutanen bauchi ce aka ce a bari sai bayan isha wannan duka dalili ne wanda za a iya fahimta gida ne ana zaune bayan tsawon lokaci to amma ga wasu alamomi na cewar wannan gida ya kasance makabarta ne ko an binne wasu mutane gashi ana ganin haƙorin mutum in an yi tono to ba sai a ba tonon ba idan makabarta ta yi tsufar da har ma babu mai baka tarihinta to ta fita daga makabarta ba makabarta ba ce ta yi tsufar da masu rayuwa yanzu ba mai baka tarihin nan makawarta ne ba makawarta ba ce ta wuce amma abin da za a gani na alamar kashi ko haƙori kamar yadda ka ce idan an gani sai a cire sai a ɗauke sai a kai makabarta sai a je abin ne in ba haƙorin kare ba ne ayo idan an tabbatar da cewa ƙashin na mutane ne ba na dabbobi ba ne ba to sai a ɗauka sai a kai makabarta sai a binne shikyar magana ta ƙare amma wurin da babu tarihi cewa makabarta ne ba makabarta ba ne maiwa mata arna ce lokacin maguzawa lokacin almuru in yayi da aka ce ba a son yawan zirga-zirgar yara ƙanana. Wajen gida ne ko har da filin tsakar gida, to ina zan sani tun da nikan mata a faɗa ba. Ni ban san ma an hana zirga-zirgar yara in almuru ta yi ba. Ban san an hana ba gaskiya. Abin da na sani dai in almuru ta yi a jaya sallar magariba. In an yi sallar magariba ba a bacci, sai an yi sallar isha. an yi sallar isha ba a dogon hira wannan ni shi na sani eh amma yara kasi zirga zirga kasa je sallar magariba kenan kasa je isha in suna waje sai a ce su koma gida aljanu suna fitowa wato su manya ba sa tsoron aljanu sun riga sun nuna eh kananan yaran menene ba wani ba ciki ba na ba ciki ba wanda ya hana ni ban san wani abin da aka hana ba na cewa abuna an cewa to aljanun babu su da rana ne ba su da yamma ko ba haka ba aljanu fa duniya ce irin tamu ta mutane kar a ɗauka cewa wasu halittu ne wanda babu sosai da magariba suna nan da su muke rayuwa yanda muke rayuwa haka suke rayuwa su ma duniya ce mai zaman kanta so yadda muke yadda muke da sana'o'i muke da iyalai muke fita mu nema muke ci muke sha muke biki muke suna muke karatu muke sallah haka suma duk suke duniya ce haka take suma amma su tunda iska ce suna rayuwa a cikin duniyar tamu amma duniyar su ce suke ciki tare muke rayuwa amma muna cin duniyar mu suna cin tasu don haka za ka mangari aljani baka san ka mangara ba iska ne shi ya sani shi ya san waye kai ya san baka ganinsa so ba za ka ji shi ba iska ne so bayan da za a ce ba kwa tare kuna tare mana so ba sai da almuru ba sai da yamma ba suna nan koyaushe suna nan yanzu wannan karatun da su muke yi kar na hana wani fita da su muke yi da su muke yi idan akwai daga cikin malumanmu magabata da har 'yan wannan zamanin da har yanzu hakan nan akwai maluman masu hulɗa da su ana samu ana samu sukan gamsu da wani suna hulɗa da shi har aiwaya har aiwaye sosai ni yanzu hakan nan na san wanda yake hulɗa da su za a yi waya in sun yi brok zai ba su kuɗi yi zai ba su kuɗi zai ajiye zai ce musu na ajiye kuɗi a wuri kaza zan ajiye muku a wuri kaza shikenan kuma zai ga babu sun ɗauka na sani har aure ya haɗa wata mijinta ya rasu wani kuma yana son aure ya haɗa aure kuma ya aure ta kuma suke zama sun sun ɓata ma sun san matsala ta kawo ƙararsa ni ina zaune an yi waya da su a musu shari'a kuma a waya an yi waya da su an musu shari'a su duniya ce mai zaman kanta in suna baka labarin yadda suke za ka sha mamaki na ce ka taba ganin su ya ce bai taba ganin su ba ya ce masa ma su bayyana masa ya gansu sun ƙi ce a'a suka ce muna da muni ba irinku ba ne in ka gama ba za ka iya tsoron kallon muninmu ba malam ka haƙura kawai da ba sai ka gamu ba kuma har za su je maka su dawo har za su je maka sallar juma'a su dawo ce daga maka yake ya yi sallar juma'a so kaga da su ake rayuwa so zancen a ce wai kar a fita da almuru suna nan kar a waye suna nan haka naji wata mata ta tambayi wani malami wai me hukuncin abinan me hukuncin wai shiga banɗaki ba ɗan kwali wai ya halatta mace ta shiga banɗaki ba ɗan kwali ya ce ina take wankan janaba ha haka a takura mata a tsakar gida a ce wai sai ta ɗaura kwali kacce yawo ba ɗan kwali akwai aljanu kacce shigaban ɗaki ba ɗan kwali a gidan nata me a ciki yar ya ɗaga shi ta kitso ta rayar da kitso ta ta kulle shi ko ta gyara gashi ta shamfo ta yi ta fama ɗaɗɗaure shi tana rufe shi tana rufe kai tana mamamunga ita da gidan mijinta wai akwai aljanu ai ta azkar shine maganin aljanu yara kanana a guda musu azkar azkar na kwanciya azkar na tashi na shiga gida na fita daga gida a koya musu karatun alkur'ani suna karatun alkur'ani da sauransu duka ba wani abu ba komai ba wani abu sai alheri insha Allah ta'ala eh so wannan ba ba ba daidai ba gaskiya bane ba eh kuma za ka yi magana Mm. Allah liman ta'aji ba gaskiya liman ta'aji ba ban taɓa ji ba taɓa ji ba kisa na ce ni ban sani ba gaskiya ban taba jin wani abin da za a ce a rike in almuru ta yi a rike yara ba taba ji ba in kuma Allah ya sa na na na na samu wani abu akai sai in sanar da ku insha Allah to ai ba mamaki dan yaro ya ga dan yaro ya ga aljani wannan ba mamaki ai ba mamaki ba mamaki ba mamaki amma cewa zai cutar da shi cewa zai cutar da shi wani abu zai same shi wannan ai in cutarwa ce to da kowane lokaci ma zai cutar da kai ni abin da nake inkari kenan ba wai ba aljanu ba yadda suke da almuru haka suke da daddare haka suke da rana haka suke da safe cutarwa kuma in sun ga damar cutarwa za su cutar da kowane lokaci ma tunda ba ganin su ake yi ba su suke gano innahu yarakum wa qabiluhu min haythu la tarawnahu Allahu a'lam ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اللهم واتوب اليك والسلام عليكم